بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله yammacin asabar 18 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 349 cikin jerin giddarusa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddis al-mufassir al-faƙi abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jauziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi sallama da al'adunsa da ɗabi'unsa da bayani akan yadda ya gudanar da mu'amalolinsa malamai suna jinjina ma al'imamu ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta wannan littafi na zadul ma'adi ne asali a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji da mujawara Allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa akan hukunce-hukunce wanda suke da alaka da auratayya da abin da ke biyo bayan haka daga cikin hukunce-hukuncen alƙalincin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam zamu tashi da yake cewa faslun wa amma nikahu zaniyati faqad sarraha law faqad sarraha Allah subhanahu wa ta'ala bi tahrimihi fi suratul nur yace ga wata gaba dangane da auren mazinaciya karuwa wadda take an santa a sana'ar karuwanci mutum yana da mutuncin sa a cikin al'umma ya auri karuwa wata kilaki yace ai ya ganta yana so ta yi istibra'i shi zai aure ta yace to wannan qur'ani yazo qarara da haramta yin haka a cikin suratul nur wa akhbara anna man nakaha huwa imma zanin aw mushrikun Allah ya bada labarin cewa wanda da ya auri karuwa to ko dai ya zama mazinaci ne shi ma dama manemin mata ne ko kuma mushriki fa innahu imma an yaltazima hukmuhu subhanahu wa yataqida jawabuhu jawabuhu wujubahu alayhi aula ya ce to ko dai mutum ya ƙudurce wannan hukunci da Allah ya yi a kansa ya ƙudurce wa lalle hukunci yake a kanshi ko kuma ba haka ba fa illam yaltazimhu wa lam ya'taqidu wa huwa mushrik idan bai lazimci wannan ba kuma bai ƙudurce ba ya zama mushriki wato mai saba wa Allah kenan wa in iltazama huwa taqad wujubahu wa khalafahu fa huwa zanin idan kuma ya yarda da wannan hukunci yaki ya bi hukuncin to ya zama mazinaci thumma saraha bi tarimi fa qala wa hurrima dhalika ala al-mu'minin Allah ya ce an haramta haka ga muminai wala yakhfa anna da'awa nasil ayati biqawlihi wa ankihu al-ayama minkum min ab'afi ma yuqal wasu malamai sun ce da Allah ya ce wa ankihu al-ayama minkum ku auri wato al-ayama sune mataye marasa maza a cikin ku waɗanda suke ba masu aure ba sawa'un zawarawa ne ko ƴan mata ko su wane ne ku aure su wanda ranku yake so sai wasu malamai suka ce yanzu wannan umumin ya shigar da hadda wadda take da tana sana'ar zina an santa matsayin mazinaciya yace to wannan itibari mai rauni ne kwarai da gaske wa adhafu minhu hamlun nikahi ala zina idh yasiru ma'ana al-aya az-zani la yazni illa bi zaniyatin aw mushrika waz-zaniya la yazni biha illa zanin aw mushrik yace don kuma aka ce abinda ake nufi da azani la yankihu illa zaniyatan wasu suka fasara suka ce ma'anan azani mazinaci la yankihu baya yin zina da wata illa mushrikatin illa zaniyatan aw mushrika suka ce ma'anan annikahu anan shine mu'amalar ba aqadin ba ko mun gane to akwai wannan fasara amma shi al-Imam Ibn Qayyim anan yace fasara ce mai rauni yace saboda idan an ce haka zai zama kamar ana cewa ne azzani la yazni illa bi zanata wa mushrika mazinaci bai yin zina da wata sai uwar shi mazinaciya ko arniya wazaniyatu la la tazni la yazni biha illa zani aw mushrik duk mazinaciya ba mai yin zinata sai mazinaci ko mushriki al-imamu ash-shankiti a cikin adwa'ul bayan da yago kan wannan aya yake cewa fassara wannan aya tana da wahala yace hadal maqamu sa'ab yace wannan wuri yana da wahala yace saboda lafazin lafazin nikahu yana daukan wannan ma'anar sannan kuma sababin sauka ayar yana da kuma ɗaukan ma'ana aure kamar da za mu zo mu ji a gaba yace kuma a kowanne an fassara ƙarshe ya ce shi yana ganin ayar na iya ɗaukan fassara guda biyu fassara ta fuska aure da fassara ta fuskar mu'amalar zina cewa sai ce ta fuska aure abinda ake nufi shine an haramta wa mutumin kirki ya je kawai duk ya tsallake mata muhsinatun غير مسافحات ولا متخذات اخبار duk ya tsallake su yace sai wata tsoho kilaki zai aura to an hana wannan wannan haramun sannan kuma a mu'amalar zina ma ana cewa wanda kaga ta je tana zina da wanda ya je yana zina dama can mazinatan ne su yace shi yana ganin aya tana daukan duka fasara guda biyu kamar da ke cikin tafin sa adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an wa kalamullahi yanbaghi an yusana an mithli hadha al'imamu yi gulun ƙaimai cewa zancen Allah ya dace a tsarkake shi daga irin wannan tautology ɗin a ce azzani laye zini illa bi zaniya da yi kama da lafazin zance mai hikima gama garin hikima ballantana zancen Allah Ubangiji malaukakin sarki wa kadhalika hamlul ayati ala imra'atin baghiyyin mushrikatin fi ghayatil bu'di allam biha wa siyaqiha yasan haka aka daukan ayar akan cewa tana magana ne akan wata mata wata waƙi'atu ainin ta wata mata mushirika wadda take abin nan kilaki yace wannan ma yana da nisa da siyakinta kaifa wa huwa subhanahu inma abaha nikah al-hara'iri wal ima'i bi shart al-ihsani taya ma za a ce haka bayan waɗanda Allah ya halasta a aura sune diya mata da bayi mata amma su bayi da aka aka shar'anta wato duwa da zaka aura aka shar'anta sai ta zama mutum mai kirki shine al-ihsan am wa huwa al-iffa shine ta zama kamanniya fa qala Allah yace fankihu hunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin iyayensu da izinin mutanen gidansu wa atuhunna ujurahunna kuma ku ba su sadaqoqinsu bil ma'rufi a bisa abin da ya dace da shari'a abin da ya dace da al'ada mai kyau musanatin suwa za ku aura kamammu ta ce afifa ɗin gairan musafihatin ba ‘yan wato ba waɗanda suke masu masu kilakanci masu sana'ar bin maza ba musafiha ita ce wata ke tana yin tana yin abin ake cewa commercial sex worker wato mai biyan wanda ake biyan ta kudi a sadu da ita wala mutakhidati akhdanin ba kuma masu yin ruko da dajuro ba wanda tana da wani abokin mu'amalanta permanent kuma ba mijinta bane na shari'a har za su zama suna da gida ko ɗaki da suke rayuwa a ciki har yi mata cefa ne har yi mata ragon suna ta haihu amma kuma babu aure ba shi ne dadaro ba wajo koko to kai ya zama da irin wannan kaga kenan matar da zaka aura matsayin ka na musulmi musulmi wajibi ta zama kamammiya daga duk waɗannan abubuwa na rashin daraja fa inna ma abaha nikaha fi hadhihi alhalati duna ghayriha an halasta ne aure ta a wannan yanayin ba wani ba ita musamman baiwa yace walaysa hadha min babi dilalatul mafhum wannan kuma cikin abin da ake cewa dilalatul mafhum a usul fiqi fa innal ibda'a fil asli ala tahrim domin shi saduwa din dama can haramun ne har sai aure ya halasta shi fa yaktasiru fi ibatiha ala ma warada bihi shar'u da haka fa yaktasiru fi ibatiha abinda za a halasta kawai shine abinda shari'a ta kawo aure da kuma ainihin wato sadaka kamar yadda Qur'ani ya faɗa qara illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانه وما أداه فعلى أصل التحريم duk abin da ya wannanci wannan duk abin da yake bayan biyun nan azwajihinna azwajihim aw malakat aymanuhum to yana nan a asalin haramci wa aidan fa innahu subhanahu qala al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat Allah ya ce al khabisat wato mazinata mata lil khabisina dama na mazinata maza ne والخبيثون مزناتا مزا للخبيثات نمزناتا ماتاني وهذا يقتدي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن wannan yana cewa duk wanda yaje ya wuri wata mata wata ke fasika mara mutunci to yana bayyana wa al'umma cewa shi ma irin ta ne ɗabi'arsu ɗaya sun daɗe suna irin wannan mu'amala wa aidan famin aqbahil qabahi an yaqula ar-rajulu an yakuna ar-rajulu zawja baghiyyin yana daga cikin mummuna abu a cikin mutane a ce mutum mai mutunci ya zama mijin wata karuwa wa qubu hadha mustaqirun fi fitril khalq wannan wannan munin yana nan a cikin ɗabi'ar ɗan adam ba sai da aka zo aka san karatu ko aka saukar da ayar sannan mutane suka kyamaci wannan ba duk mutumin da ke da mutunci a cikin mutane in ya tashi yin aure in ya je ɗauko wata fasika ko wata wadda aka santa a mara kirki za ka ga da ‘yan uwan shi da danginsa da abokansa da za su yi Allah wadare da wannan a cikin al'umma za a ga bai kyauta ba yana da wani mutunci a cikin al'umma mutuncin shi zai zube wataƙila idan limami ne ko malami ko shugaba yana iya rasa mutuncinsa ko darajarsa ko ƙarfin muryarsa ko muƙaminsa yana iya rasa wannan sakamakon zuwa ya ɗauko wa kanshi wata mata wadda ba ta da mutunci wa huwa indahum ghayatul masabba a gurin mutane wannan abin zagi ne makwara almasabba shine abin zagi abin Allah wa dare wa aidan yace kuma har ila yau fa innal baghiya la yu'manu an tufsida alal alal zawji firashahu yawa wata nuska da alal rajul amma nuskokin da aka samu na rubutun hannun alal zawji ne ita mace wadda take ta riga ta saba da mu'amala da maza da yawa ba za a aminta akan cewa ba za ta bata wa mijin gadansa ba za ta iya gayyato wani tsohon abokin mu'amala ta yabo yana kwartanci a gidan za ta iya haifan maka ƴaƴa waɗanda za su iya bin jininta ko halinta duk wannan ba za ka amintu da ita ba wata alliku alaihi auladan min gairi ta ji ta haifa maka yayin da ba naka ba kamar da yake faruwa a aikace a musamman a kasashe da garuruwan da ba a kula da irin wannan mutuncin kamar ka ji kudancin najeriya irin wannan yayi yaɗu da yawa a cikinsu mata da yawa suna gidan aure amma saboda sun saba da irin wannan mu'amaloli da mutanen waje har a gidan auren za ta iya ci gaba da mu'amala da wani sai daga baki tana tana faɗan labarinta tana cewa please hide my ID ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza Allah ya kyauta wa tahrimu yuthbitu yuthbatu biduni yathbutu biduni hadha shi haramcin kuma dama ya tabbata koda babu wannan gaida wa aidan ha ila yau kuma fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam farraka bayna ar-rajuli wa bayna al-mar'ati allati wajadaha hubla min az-zina a cikin sunan abi daud akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa wani mutum ya saki wata mata da mutum ya auri mace bayan ya je gurinta ya tare da ita 'yan watanni kamar wata uku ko hudu sai ya same ta da ciki kuma ciki ya girma mutum ya auri mace kawai sai ya zo sati biyu tana ta fara laulayi ta ta amai a je asibiti da an je ana zuwa aka yi fiti a ce tana da ciki na wata hudu wata shida wanda that means cikin nan was there before the marriage haka ai yana faruwa ko za ga mu an shiga rikici to a cikin hadisin da yaka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sake ta amma tunda ya kwanta da ita ta ci sadakin da ya mu'amala da ita to amma fa hadisin da ifi ne hadisi ya cikin sunan Abi Dawud amma da ifi ne shi kullaban ya rawanta shi amma malam fiqh suna aiki da shi suna aiki da shi wajen zartar da wannan hukunci duk da yake su a mazhabin Shafi'iyya suna da tafsiri mace idan ka aure ta kankanta da ciki ɗayan uku ne ko dai zama cikin na wani aure ne ko cikin na kafin aure ne ko cikin naka ne to idan na wani aure ne wato bazawara ce kenan ka aure ta a cikin idda ka same ta da ciki to wannan ɗaurin auren bai yi ba an yi ɗaurin aure kan idda ya ɓaci automatically dole ta koma ta ƙarasa iddata da istibra'i to anan ne malikiya su kuma suke cewa babu aure har abada tsakankani kamar da aka sani amma wasu mazhabin kamar shafi'iyya suna ganin ana iya yi daga bayan an sake akadi kyakkyawa wanda yake ya tabbata na biyu shine zama cikin na wani mutum ne da ya sada ita ba da aure ba ciki ne na zina ko na fyaɗe ciki ne wanda ba na aure ba wato ya zama budurwa ce ko kuma bazawara da ta gama iddata amma sai ta zo kafin ta zo gidanka kuma sai ta yi wata mu'amala ta rashin wanda ba ta halasta ba har ciki ya shiga sai zama kuma wanda ta aura yanzu ba shi ne ya mata cikin ba to wannan a shafi'iya a malikiya hukuncin shi ɗaya da wancan a gunsu duk ɗaya ne da haka a nan ƙasa haka ake wannan hukuncin duka aure bai ɗauri ba aure ne akan idda amma a shafi'iya sai suka ce irin wannan cikin na shege bai da wata alfarma bai da alfarma da za a ce a killace shi ko a kashe aure dan shi ko a jira ta yi istibra'i kana iya ci gaba da mu'amala da matarka in kana santa kuma dama abin da ake tsoro shine cakuɗewar nasaba to kuma an samu tabbas akan cewa nasaba bata cakuɗe ba waɗannan waɗannan abubuwan rikita-rikitan nan suna da yawa cikin wannan hukunce-hukunce wani lokaci ma an ba gaban alƙali ne ko abin ya faru ba bukata ya tafsirin su gara a basu ko sai sun faru a je gaban alƙali a sayin da za yi Allah ya kyauta to idan kuma cikin shi ne shi ya mata cikin suna kunda suke gaggawa an sa rana ko ana mu'amalar soyayya kafin aure har suka je suka yi muwaka kuma ciki ya shiga sai aka yi marmaza aka ɗaura aure to har yanzu a maliki aure bai a maliki har yanzu aure bai amma a mazhabin shafi'iya a nan su suna ganin aure yayi aure yayi kuma za a iya ci gaba da yin shi kuma su tun da dai ha'a mazabin hanabila ma tun da dai ya yadda in mutum ya yadda cewa eh shi ne ya mu'amala da wannan matar mu'amala ta fasikanci kafin ya aure ta to ɗaɗan shi ne kuma kamar sauran ‘ya'ya yake sauran zunubi kuma na tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da hukuma yin akwai ta kusa Allah ya kyauta to da haka malaman fikihu suna aiki da wannan hadisi a waɗannan a wannan babi na hukunce-hukunce musamman malikiya sun yi riko da shi wa aidan fa inna marthad ibn abi marthad al-ghanawi ista'adana nabiy sallallahu alaihi wasallama an yatazawwaja anaq wa kanat baghiyan akwai wani sahabi marthad ibn kannaz ibn husayn al-ghanawi sahabi ne cikin jaruman sahabbai cikin yan kundin bala tarihin shi mashahuri ne mun taba karantawa a can baya zai tana wani karatu bane amma dai wannan labarin da malai yake kawo anan yana nan a cikin sunan tirmidhi abin da ya faru shi martad ibn abi martad al-zanawi annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki da shi a matsayin wato sojan kundin bala wanda yake zuwa ya shiga makka cikin dare ya silala ya je inda aka samu rahoton cewa wani kafiri ya daura wani mai rauni bawansa ko wani sai je kunce shi gudu da shi kawai ya kawo shi madina aikin da yake kawai kenan don kundin bala ne yana cikin ahal badar yana cikin shuhada da suka samu shahada a lokacin hurubun ridda zamanin sayan abubakar sahabi ne jarumi sosai baban shi ma sahabi ne shi a kannaz ibn hussein to wata rana ya shiga makka irin wannan operation din da daddare to a jahiliya yana da wata wato dadiran shi da ce anak mutum ya shi ce a jahiliya babu abin da ba sa yi kafin musulunci ya zo kafin arabta zina ta san shi ya fito ya ɗauko wannan mutumin a kafaɗa wanda yake so ya rescue ɗinsa kawai sai ta gashi ta ce a'a wane ne ya ce e ni ne wance ta ce to ayyau kwawuri na zaka kwana ya ce a ke haba ni ba na musulunta ba musulunci kuma ya haramta zina kawai da ta ji haushi kawai sai ta mai kururuwa ta ce jama'a ga wannan ya sace muku bawa ta ji haushi wadda ya ce ba zai mu'amala da ita ba to shi ne fa ya fita a guje da mutumin nan da ya ji ya mai nauyi sai ya wurga shi cikin wani kango ya je ya ɓuya suka ya ce suka biyo ni su takwas da makamai na je na ɓuya a wani kogo suka zagaya Allah ya ɓoye musu ni ba su gani ba ya ce ɗayansu ma da ya fitsari a jikin kai na fitsarin ya dinga zuba ina ƙasa a cikin rami a jikin kai na fitsari ya dinga zuba har sai can kusa da asuba suka gaji da neman shi suka tafi abinsu idan ya ɗauki mutumin shi ya kai shi madina to da ya je sai ya ce wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah za ka ba ni izini na auri anak sai annabi ya ce mashi komai ba nabi ya rabu da shi har sai wajen kwanaki sai aka saukar da wannan aya da ake magana akai cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika shine yace faqara alaihi sallallahu alaihi wasallam ayatan nuri bayan ‘yan kwanaki wa ƙala annabi ce mashi latan kiha karka aure ta shi kenan ya haƙura kaga ai dama mutumin mutum ne wanda yake ya nuna jarinta ya nuna iffa domin a san da ya zo makkan nan ba wanda ya san ya shigo cikin dare inda wani ɗan duniya ne kawai sai ga ato ba kuma idan rana ɗaya kawai kuma tun da nan ba yanzu ba garin su bane cikin dare ne ba wanda ya sani kuma mutum ya ci dama sun saba mu'amala amma ya ji tsoron Allah ya kame sa amma sai ya je ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatawarto ko zai halasta ya aure ta kaga wannan nuna cewa har yanzu yana son ta kenan amma san da yake mata bai bashi dama ya mu'amala ita ta fasikanci ba sai ya jira har sai ya nemi fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ya sannan ya aure ta to shine yake cewa kaga annabi ya hana aurenta a karkashin haka abin da zamu fita da shi anan shine ba daidai bane mutumin kirki wanda yake da salaha ya tashi aure ya nemi wata batacciya ko mara kirki ko mara mutunci ko wanda ba san darajar kanta bai ce ta zai aure ba daidai bane kuma wato rashin sanin darajar nan an yi kwatanci da zina ne don shine mafi muni amma duk wani abu da zai zama wato zaka jawa ƴaƴanka ko zuriya ko kai kanka zaka jawa kanka shubha ko abun fadi ko ta mummunan mu'amala da kuma jini din innal ilqa dassasun karka je ka aure wata mata mara kirki mara mutunci wadato ta bata maka zuriya ko da ma kana da iyali ka shigo ta cikin iyalanka ta zo ta lalata maka gida wannan bai dace ba ga mata nan da yawa masu mutunci kamar yadda Qur'ani ya faɗa cewa a aure masu mutunci a auri masu mutunci wasalihin min ibadikum wa imaikum in za ku auri maza ku mata ku ne masu kirki kuma mata za ku auri maza za ku auri mata kuma maza ku ne masu kirki haka wannan yana nuna cewa kowa ya kokari ga mutumin kirki kenan kamar ta ga mutumin banza har a zo ana wallahi wallahi akan shi ko akan ta Allah ya kyauta saboda ka wannan shine hukunci game da wato hukuncin auren kilaki ba a aurenta saboda ta riga ta mai da kanta mutumiyar banza ta riga ta kwashe kayanta daga gidan mutunci kai kuma zaka auri mace ne wadda zaka ainihin wato gina al'abin nan ɗinka familin ka akanta kuma ba za ka so 'ya'yanka sun girma a zo ana musu gori cewa uwarsu iri kaza ce musamman a wannan zamanin inda duk irin 'yan matan da suke zuwa kan tiktok kan facebook kan wacece da wacece mai suna tsaye ma instagram su je su ta baɗala iri-iri suna nuna tsaraici suna nuna rashin kunya suna zantuttuka na rashin hankali wanda ba za ka taɓa tunanin ya mace budurwa ba ce kai namiji ma wanda ya san mutuncin kashi wallahi bai iya wani zancen da 'yan matan nan suke ne da hausa ga fuskarsa ana gani kuma an san su an san garinsu ga akawunt ɗinsu nan da komai mamakin za ka dinga yi wasu suna da iyaye suna da 'yan uwa suna da dangi suna da wanda suka san su a waɗannan garuwan namu Sokoto, Kano, Kaduna, Ilori, Maiduguri, Zaria da sauransu duk anan fa suke malam mutane ne mutanen mu ne qaumun min jiddatina wai takallamu na bi arsinatin wannan akwai abin takeici kuma abin da ba sa ganewa shine duk abin da suke fada din koda babu lahira ita wannan tukullumar social media din tana kiyaye komai sai kuma wata ta mutu a zuwa ce dan Allah a je a goge videos ɗinta ka a nuna ai ba zai yi ba kuma ko da an goge a nan duniya fi kitabin layi dole rabi walayensa yana na littafin Allah Allah shirya mana zuri'a na'am yau in ta tube za ba su wanta karo ba ta zama tsohuwar karo yake kamar kafiri ma ya tuba ana mu'amala da shi ba in ta tuba yanzu ana magana wanda ka same ta akan wannan harka ne kai ka ce mata zo mu yi aure ita ce aka hana ai kaga shi ma yanzu wannan ba ya same ta a harka bane tunda jiya jiya ta mai ta yi amma wanda da can ta yi yanzu ta tuba ta zama mutum ya kirki to wannan an amince da tubanta bayan ta abuwa qamus salata wa atu zakata fa ikwanukum fi dini ta zama mutum ya kirki in kaga ta yi maka eh shi shi da kafiri ne ma ya musulunta ko shi kafiri ne ma ya musulunta saboda haka in ta tuba ta zama mutum mai kirki wannan babu laifi eh faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fi man aslama ala akthara min arba'in niswatin aw ala ukhtayn hukuncin mutumin da ya musulunta sai zama yana da mata fiye da hudu ko kuma yana da mata waɗanda suke ƴan uwan juna ne mace da kanwata ko da yatta ko wakamantansu waɗanda aka haramta wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf to ya za a yi da shi a mazhabin imamu abu hanifa kamar da za mu zo mu ji su sun ce ne ana duba wace ce ya fara aura wanda ya fara aura hudun farko to su ne matan shi saboda da na biyar har fasa'idan auren dama bai yi ba saboda ka iya na hudun in kuma dukansu ya aura lokaci guda to duka auren bai yi ba saboda ka bayi da mata yanzu wannan mazhabin abu hanifa kenan kuma ka san mutanen da suna yin aure da yawa lokaci daya yanzu ne mutum ya aure ma guda biyu rana daya an dinga labari kenan amma mutanen da su suna yi kuma ne yana maka tabbacin wani abu cewa aure da yawa dama can al'adar larabawa ne tun kafin musulunci ba musulunci ne ma ya zo ya gintse ya ce iya hudu amma an samu mutane da yawa a cikin tarihin larabawa waɗanda suka musulunta suna da mata fiye da hudu kamar da zamu zo mu ji a wasu nasoshi fi tirmidhi an ibn umar radiyallahu anhuma anna ghailana aslama akwai wani mutum mai suna ghailan ibn salamata as-saqafi mutumin garin fa'ifa mawaki ne cikin mawakan jahiliya kuma sharifi ne cikin mutanen garin sai Allah ya mushi gamdakatar sai musulunta wa tahtahu asharu niswa matan shi goma فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace iktar minhunna arba'an ka zabi hudu so to kaga wannan babu maganan wace ta aka fara aura wadanda yaga dama ahabbu arba'atin ilayhi su zai zaba wa fi tariqin ukhra wa fariq sa'irahunna cewa sauran kuma ka rabu da su wannan yana cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban da kuma littafin Shafi'i musnadin su shi wa aslama fayruzun ad-dailami haka nan fayruzun ad-dailami shi ma ya musulunta kamar yadda yake cikin littafin sunan abi dauda da ibnu majah da ya musulunta wa tahtahu ukhtani yana da wasu mata da yake aure ƴan uwan juna ne ya ne da kanwa fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama ikhtar ayyatahuma shi'ta ka zabi wadda ka so a cikin su daya kuma shikenan aure ya rabu saboda ka mun ji hukuncin fatadammana hadha al-hukmu sihhata nikahi al-kuffari wannan hukunci yana nuna mana cewa idan kafire suka yi aure ya zama abinda suka yi na yarjejeniya da akadi a wurin su karbabbe ne to idan sun musulunta ba za a ce sai an sake auren kamar yadda yake a musulunci ba wataƙila yadda suke practicing din auren su ya saba da musulunci idan mutum ne inyamuri da matarsa inyamura sun riga sun yi aure traditional suka yi church suka yi wa suka yi an je an zuba palm wine an sha giya an kawo doya tuba ɗari an zo da wani mulimamin coci yana ta kaɗa ƙararrawa yana ta harjaji da haka aka ɗaura auren ba wani abu mai suna siga irin ta musulunci to amma sai Allah ya musu gamdakatar sai suka ce za su musulunta don suka musulunta ba sai an sake ɗaura aure ba ina fata mun gane za a bar su akan auren su don kaga annabi ya bar su akan auren su amma ya ce a rage yawan matan saboda sun yi yawa yace wa annahu وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق zai iya zaben wacce ya ga dama kuma cikin wanda suka rigaya ko wanda suka zo daga baya li'annahu ja'ala al-khiyarata lahu eh saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zabi wa za qaulul jumhur wannan shine magana mafi yawan malamai wa qala abu hanifa in tazawwajahunna fi aqdin wahid sai na al-imam abu hanifa yace idan ya aure su ne da aure daya fasadan nikahul jami' to duka auren ya baci wayin ta zawaje hunna mutarattibat in kuma ya aure su ne wata bayan wata ya aure ya kara har ya tara su sabata nikahul arba to hudun farko auren su ya tabbata wa fasadan nikahu man ba'ada hunna kuma na bayan su su kuma auren su ya baci wala takhayyir babu zabi to har yanzu haka aiki har yanzu akwai kabilu a nan Najeriya ma akwai su masu yin aure fiye da hudu yamarai suna yi akwai mutanen ƙasar Niger ko wani ma wasu shekarun baya da musulmi ne ma ko da sunan ma malanta aka ci rigima da shi masassaka yake kowa ya sunan shi wani dai suna haka to dama suna yi a yankin su to idan wani musulunta haka abin da zai faru kenan a inyamurai a ƙasar inyamurai fa mace ma tana auren namiji fiye da ɗaya suna yi mace in tana da kuɗi sai ta auri namiji wata an ta ƙara ganin wani ta ƙara aure shi ta kawo shi gidanta sai ta yi maza biyar ta dinga raba musu kwana duk su dinga taya ta aiki a gona suna mata noma suna binnan harvestin kwakwa suna suna shirme ku shirme mana mala Allah shi kyauta faslun wa haka man nabi sallallahu alaihi wasallam annal abda idza tazawwaja bi ghairi ibni mawalihi fa huwa ahir yana nan a cikin sunan tirmidhi da abu dawuda da isnadi tabbatacce daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa idan bawa yaje aure ba da izinin mai gidansa ba hukuncin shi daya da kwarto shine ahir qala tirmidhi hadithun hasan tirmidhi hasana shi da saboda haka idan mai gidan shi ya ce auren bai yi ba aure ya lalace idan kuma mai gidan shi ya ce to shikenan tunda ka riga ka yi sai a zartar mishi haramun ne dai aslan bawa ya je aure ba da izinin mai gidansa ba faslun malam ya ce ga wata gaba wasta'adhanahu abu hisham ibn al-mughira banu hisham ibn al-mughirati an yuzawwiju ali ibn abi talib radiyallahu anhu ibnata abi jahl sannan kuma wata rana mutanen gidan hisham ibn al-mughira sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini su aurawa da sayyidina ali yarsu ‘yar gidan Abu Jahal, falam ya azan fi dalika, Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya izini game da haka. Waƙala, kuma annabi ya ce, Illa an yuri da na abi talibin an yi tsalli ƙablati, ita ni wan hana kuwa. Amma sai dai Aliyu ya gaji da ‘yata ya saka min kayata, amma ba ta kishi da ‘ya'yan mafi girman abokin gabana ba, wa yanki habnatahum, ya je aure ta ban hana shi ba, fa inna ma Fatimatu baba'atun minni Nabi sallallahu alaihi wasallam ce Fatima tsoka ce a jikina yaribuni marabaha duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni wa yu'dhini ma azaha duk abin da ya sata cikin damuwa ni ma damuwa ce gare ni wa inni akhafu an tuftana Fatimatu fi diniha ina jin tsoron kada Fatima ta shiga wata musiba game da addininta wa inni lastu uharrimu halalan ha ban ce ƙara aure haramun bane wala uhillu haraman ko ban halasta abin da yake haramun ba walakin yace sai dai fa wallahi manzo Allah yace na rantsa muku da Allah la tastanu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bintu aduwillahi fi makanin wahidin abad yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yar gidan babban makiyin Allah Abu Jahl ba sa da inuwa guda daya ba ba za a ce iya aure ita hada su wa fi lafzin fa dhakara sihran lahu wa asna alayhi wallahi fa aka ce annabi ma sai dai ba labari yace oh Allah ya ji kanwa ne shi da lawar mishi da yata ba haka yi mun ba ya ambaci wani sirikin shi daban da yawar wata ya'yan shi ce wani ya kyautata mun wani mutumin kirki ne bai taɓa mai irin wannan abin da irin wannan karan tsayen ba faƙala nabi ya ce haddasani fasa daƙani ya gaya mana magana ta gaskiya wa wa'adani fa wafani ya mana alƙawari kuma ya cika fatadammana hadal hukumu umuran ibn qayyim yace wannan hukuncin yana da mas'aloli da yawa a cikin sa ahaduha na farko annar rajula idza sharata limra'atihi Allah ya tazawaja alaiha wata nuska lizawjati ko amma nuska mai kyau limra'atihi shine idan mutun yau matarsa sharadin cewa ba zai mata kishiya ba ba zai aure wata akan ta ba lazima hul wafa'u bi sharti ya zama wajibi ya cika wannan sharadin wannan karatun mun dade muna faɗan shi mutane suna ganin kamar wai wani feminism ne ko wani abu ka dai ji shi baka taba ji ba ka ji shi a cikin karatu kafin nan wannan da gaskiya abinda malamai suka fara wannan kisa shine na farko akwai cewa yin aure da mutum zai ƙara kamar da Hausa yana buƙatar consensus din waliyan mataka ta farko kaga su ista'adhanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma yana buƙatan consensus ɗin matar sannan ya kamata kuma daga cikin abin da ake nema ya zama tsakanin matarka ta gida da matar da za ka auro akwai kafa'a ta nasaba akwai kafa'a ta daidaituwarsu don guje ma kaga abin da annabi yake cewa inni akhafu an tuftana fatimatu fi diniha ina jin tsoron kada a fitini fatima game da addininta idan ka zai kawo wata mata wadda da ita da matarka ta gida akwai zarceceniya a matsayinsu ko dai zama ta gidan ta fita ko tana ƙasa da ita to za ka ga ana iya samun fitina ana wannan yake za mace ta shiga bokanci zuwa gun boka ka ga an fita ta addininta wannan yake za mace ta fara cin mutuncin miji da ɓatanci ta yi faɗa da wane ta yi faɗa da wane ka ga an shiga fitina a rayuwa wannan yake ja wata ta makamu da hawan jini ko ciwon zuciya ko wani abu makamanci haka amma idan ta ga irin sa'ad ta ce da za su dinga gwada kwanji wajen magana ko in kyau ne ita ma ba a fita ba in asali ne ba a fita ba da sauransu wani ya taimakawa wajen rage kaifin waɗannan rigingimu da mata suka saba yi tsakankaninsu aika kuwa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene abubuwan da aka fi ambata na wata aibata ta daga ciki shine wanda su a ganin su gani irin na mata suke ganin nasabarta bata kai nasabar su ba su quraishawa sai su ce mata mene yar yahudawa safiya kaga nasaba suke cutarwa amma kaga dirgima da aka taba yi da Aisha da Hafsa ba su taba zagin junansu da nasaba ba saboda kowace ba ƙuraishi ya ce kuma baban wancan kamar sa'an baban wannan ne a falala ko mun gani saboda idan za ka yi aure yana da kyau ka duba waɗannan considerations ɗin haka nan shekaru mutumin da ya daɗe da yin aure ka daɗe da matarka shekara sha biyar ashirin tsakani da Allah in dai maslaha kake nema to ka haƙura ta riga ta mallake ka ka haƙura kawai ka ci gaba da salati da tasbihi ka gama da imani ban ce bai halasta ba amma wallahi galibin auren da ake samun matsala mun ce ƙara aure irin waɗannan tana mal albani yace kure kun zama wa da kanwa ba ta ba ka sanya ta je kana zo na kofar gida kai ka shiga da ka zai radio sai ganta kai ta fito sai sai ta ce sai na dawo wallahi ka shige sai ka ce to Allah ya kiyaye hanya baka tambaye da ta je ba baka tambaye ta me za ta yi ba ta fi damuwa da jikoki da yayan ku suka haifa a gidan miji ta fi damuwa da wani sana'arta ko aikin gwamnati ko karantar wacce ta fi damuwa ta fi batunka saboda kala abin da ƙwar'ani ya fada ɗazumin maganar da safe idan ka zo min hunna watsara akwai ƙaza'ul watsari miji namiji da mace suna son juna kafin aure akwai ƙarfin sha'awa sai aka hana su keɓance aka hana su yi wani abu sai aure aka ce annabi ya ce lan alal mutahabbai ne illar nikah ko illar zawaj amma da zarar an yi aure yau da gobe ana ta saduwa har abin ya zama babu wani armashi babu wani sha'awa babu wani ƙosawa dare yayi ya zama kawai kamar tuwo da ake ci kullum an saba ko to sai kaga kuma sun daina wannan zafin ji da juna din abin da rike sa lokacin kawai shine ƴaƴan da suka haifa da gongan cewa ko ta fita ma bayan da ta je sai nan hala iyayenta sun mutu ba ta da kowa sai shi shi ma haka ba wanda ya san sirrin shi sai ita sai sa hakura kawai su karasa duniya tare to idan ka bari har aka kai matakin da ta zama institution a gidan ta kafa ƴaƴa ta yi jikoki ita take faɗa aji kai ma ba abin ma shawarar ka a gidan wallahi shigo da wata mata yana da wahala wallahi magana ta gaskiya ko kuma kana da ƴaƴan mata sa'o'in wanda kake so ka aura to nan ba uwarsu bace kadai kishiye wannan amarya dukan su kishiyoyi ne sai zama matan ka biyu amma matan kan na amarya kishiyoyin ta wajen takwas ta yi da uwar wanda suke raba kwana ta yi da ƴaƴan har ma ka zo ka tarwata na ana habaici ko ana dambacewa tsakanin yarka da matarka ko tsakanin ɗanka da matarka duk wannan yana faruwa to haka idan mutum yana da ra'ayin zai yi aure aure kamar da suke faɗa ko bisa babin shawara kai abinka da wuri ƴaƴanka su taso su ganka da matanka reras su ganka da akalla mata uku ko mata biyu ko kuma ka riga ka zama general ka cike shi kenan kowa zai haƙura haka ya ganka dama amma in ba haka ba za a zo ne a ita ta da zaune tsaye a ita rigingimu wanda za su hana ka jin daɗin rayuwar da kake so ka ji mu da yake muna ɗan yin irin sulhu ɗin nan ana ganin mu kamar wasu malamai masu sulhu mun sha jin irin wannan rigingimu za ga mutum ya yi aure ya ce wallahi malam matata ta hana ni sakat gaba ɗaya ta hana ni wata ba ko da ba gidansu ɗaya da amarya ba ba ta iya sako hijabinta da niƙabinta ma ustaziya ce ta zo har gidanta muku rashin mutunci ko a ta maka habaici a status ne a ta karanto wasu ayoyi ana canza fassararsu da an samu wani malami ya ɗanyi wani wa'azi a turo maka da linkedin duk a hana ka zaman lafiya amma fa dai asali a wurin nan fa halas ne in kaga kai ma ka shirya wa rigima to bismillah Allah ya bada sa'a dan rigima ce in ka shirya mata kawai kai kayanka amma fa san cewa zaka biya farashin wannan abu su mata Allah da ya halicce su ya halicce su da kishin su shi sa ya yafe musu babu zunubi dan ta yi kishi abin da zama zunubi shine ta saba wa Allah a wajen kishin ta yi tsafi ko ta yi batanci ko ta yi zagi kamar da annabi cewa Aisha kin faɗi kalmar da an saka a cikin ruwan teku za ta mai da shi kamar kwata amma mujarradin wai ta nuna kishinta ko ta yi wani kisisina ko ta kulla muku wata kutun gwila to wannan duka asali yana babin halasci ne asali yana babin halasci ne haka idan daga cikin sharaɗin shine idan mutum wato yewa matar shi sharaɗi cewa ba zai mata kishiya ba mun karanta a baya to wajibi ne wa fa'ida wannan sharaɗin wannan sharaɗin baya cikin ka'idar cewa illa sharɗan harrama halalan au a halla haramun baya ciki bai haramta komai ba bai halasta komai ba amma ka'idar shi ne zama sharaɗin an ambace shi a wajen akadi kuma gane ya zama da aka daura aure a cikin sharaɗin ciyarwa da shayarwa koyar da addini kaza kaza sai a ce kuma da sharaɗin babu kishiya zama kun shaida idan za ka ci a shaida to shikenan ya zama lazimi ya zama lazimi amma kawai dan can a cikin soyayyar ku ko a cikin chatin ka faɗa mata wannan babu babu itibari da shi ko kuma kamar yadda zai faɗa mana ko kuma ya zama sharaɗi ne dumni dama an san urfin wannan gidan ko wannan mutanen cewa ba a yi ma 'ya'yansu kishiya kamar misali kanuri kanuri suna da irin a cikinsu akwai masu irin wani al'ada an san gida kaza da dangi kaza da gidan modibba mai suke ci mishi ba modibba ba alan gubro kaza idan kai aure a gidan an san ba musu kishiya ko ka ɗauko ta daga Maiduguri ka kai ta Abuja ko Lagos kana ganin kayi nisa wallahi idan ka je ka ga wata bere ka aura kawai za ta buga ma wata innan ta waya zai ce mata ko ga nan zuwa the next day za ka ganta a gida zai ta maka da bala'i wallahi zai ce maka kai an ga maka wannan ai ana mata kishiya ga takarda saki amaryan nan in ba ka bata da ita ta tafi da ita haka suke san ba su yarda ba to idan ka je ka aure irin wannan kai ka zawo kanka kai ka toshe kanka kofin da Allah ya buɗa maka shikenan sai ka hakura kai ta tasbihi kai ta zikiri kai ta ambaton Allah har ka mutu ka je ka aure hul aini da yawa amma na duniya dai ka samu matsala kai da aure kuma sai ne kaga anayi ko kuma Allah ya ce bace ka targa ka mutuwa mala yace a wa mata tazawwaja alaiha idan kuma mutun yaje auren falahal fasxu tana da yancin ta ce a raba auren in ta ga dama kuma ta hakura ce to shikenan na hakura ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها inda aka gano wannan a cikin wannan karatun shine saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin zai cutar da Fatima kuma zai saka ta cikin wata wata sarƙaƙiya wa annahu yu'dhihi wa yaribu kuma shi ma zai saka shi cikin damuwa da cikin kunci idan kakka tana gidan miji ba ta jin daɗi dole ka shiga damuwa shi kuma yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yana yi wa Sayyidina Ali ma gata ne domin idan Sayyidina Ali ya kai ga da shi da matarsa din nan amarya suka cutar da Fatima wannan cutarwa ta kai ga cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su samu matsala da ubangiji kaga kenan ma abin ya saba wa zahiri abin da ake kallo yace wa malumun qatan annahu sallallahu alaihi wasallama ina zaw inna ma zawajahu Fatima radiyallahu anha ala alla yu'dhiha wa la yariba kuma abu ne sananne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura wa sayyidina Ali da Isa Fatima ne akan cewa kada ya cutar da ita kai sa ta a cikin wani kokonto ko damuwa wala yu'zi abaha sallallahu alaihi wasallam wala yaribu kuma kai cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa illam yakun hadha mushtaritan mushtaratan fi sulbil aqdi ko da yake wannan sharadin ba a ambace shi a wurin daurin auren ba fa innahu min al ma'lumi bid darurati sanannan abu ne dole ala tilas annahu innama dakhala alaihi وفي ذكره انما انما دخل عليه وفي ذكره صلى الله عليه وسلم سيره الاخر cewa wannan abu ne sanin cewa wannan wannan sharadin ya shiga cikin akali wafi zikri sallallahu alaihi wasallam sirru al-akhar da nabi ya ambaci dayan sirikin nasa wa sana'ahu alaihi ya yaba masa bi annahu haddathahu fa sadaqa cewa ya faɗi magana kuma gaskiya yayi wa wa'adahu fa wafala ya kuma yi alƙawari ya cika ta'aridun bi Ali radiyallahu anhu kamar yana ma Aliyu shagube ne cewa kai ba kai baka cika alƙawarin mutu kaga kenan akwai alƙawarin kai baka gaskiya ba kenan akwai magana yace wa tahayyijul lahu ala liqtida'i kuma yana fadakar da sayyidina Ali cewa yayi kokari ya koyi da wancan sarki yana so ya samu wannan darajar a dinga ambaton shi da alkhairi wa hadha yush'iru bi annahu jara minhu wa'adul lahu bi annahu la yaribuha wa la yu'dhiha wannan yana nuna zuwa ga cewa kenan sayyidina Ali yana da wani alkawari shi ma da ya cewa bai cutar da ita ba ba zai bata wahala ba ba za ta sha wahala hannun shi ba fa yajuhu ala lahu kama wa falahu sirul akhir wani karin fa'ida shine yanzu wannan yana cewa ashe sayyidina ali ba ma'sumi bane to wannan abin da yanzu kuskure ne a bisa kaida da aka yi shi aga wannan khilafan limata da shi'a sannan sannan kuma kenan cutar da sayyidina fatima bai sa mutum ya halaka dan kawai ya mata wani abu kuskure kamar yadda suke kokarin su kwashe diddare da sayyidina Abubakar saboda ta ji haushin sa akan al'amarin gadan fadak gadan gadan ta dinnan haka sayyidina Ali shi ma ya samu wannan takun sakar da ita kamar yadda kuma suka samu a wani wuri inda ya fito ya zo ya ya zo ya kwanta a masallaci cikin yashi din ويؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا daga za a dauki kaidar cewa sharadin da aka sani a shar'anci a al'ada dai yake da sharadin da aka furta wa anna adamahu yumalliku al-fasakha li mushtariti kuma rashin sharadin rashin cika shi zai ba da mai sharadin dama ya nemi rabuwa aure falau furida min adati qaumin annahum la yukhrijuna nisa'ahum min diyarihim wala yumakkiruna azwajahum min zalika albatta idan muka dauka jibul qaim mu dauka cewa ga wasu al'ada ko wani gari wanda su idan kai aure baka zuwa ka dauki amaryar ka kai ta gidanka sai dai ka zo inda take a gidan iyayenta kuma ka je kai aure a haka ko ba ambata ba ko to dole ka bi wannan na taba karanta cewa a ƙasar China akwai wasu al'umma da suke irin wannan auren na duk duniya suka dai suke irin wannan su aure a gurin su idan suka aure maka da ƴarsu to su za su gina maka ɗaki a gidan kai za ka taso namiji ka zo gidansu ka zauna kuma duk ƴaƴan da ka haifa su za su ci gaba da tarbiyyarsu kawunansu da sauransu suke tarbiyyar ƴaƴan ƴan uwansu kuma ran da duk ka ɓata mata rai ko kai mata wani abu da ba sa so za su haɗu su maka ɗan banzan dukan su kore ka shikenan aure ya ƙare kai kaɗai da ka baka za ka koma a china aka ce ana yi wannan abin su ma china wata ƙabila ce take mun taba karanta a wani karatu na cultural studies abin nan al'adu zan a cikin ilimin tarihi da harsuna akwai akan tattauna game da al'adu da tasirinsu ga harshe da kuma irin abin da akwai da muke cima cultural shock asadma a sakafiya abin da in ka ji al'adun wasu zai baka mamaki ko ya baka ko ka ji gabanka ya faɗi kuma su sun ji naka haka suke to anan ne aka bamu irin wannan misalin wani malami ya bamu misali shi ya taba zuwa China ko ya gani ne ko ya karanta ne daga bamu karanta mu magani almuhimu da a ce akwai wasu al'adu da suke irin haka to in ka je ka aure yar su to shikenan a haka zaka bi wasu tamar qaratu bi zalika kana kalmashud lafzan ya zama kamar sharadin da aka fada wa huwa muqtaridun ala qawaid ahli madina zai zama dukkan mutanen garin suna bin wannan kaida wa qawaidu ahmad radiyallahu akan wa mutaridun abin karba ne a kaidar mutanen Madina malikiya kenan wa qawaidi ahmad rahimahullahu haka nan kaidu imam ahmad ibn hanbal cewa anna shart al-urfi kal lafzi sawa sharadin da aka sani al'adance kaman sharadin da aka furta ne daidai wa daida malikiya suna fadin haka hanabila ma na fadin haka wali hadha awjabul ujrata ala man dafa thawbahu ila ghassalin aw qassarin da haka suka ce idan mutum ya ɗauki tufafinsa ya kai ma mai wanki da guga shi ne gassar ka kai ma laundry ko ƙasar ko ka kai ma tela ka kai mashi tufafi ya rage maka koye maka wani gyara koye maka design au ajinahu ila khabbabin ko ka ɗauki ƙullu ka kai ma mai waina ka ce taimaka waina za ka yi biki ko taimaka fankasau ko a yi kaza ka kai musu garin fulawa ko masara ko shinkafa kace za a yi maka aw ta'amahu ila tabbakhin ko ka dauki buhun shinkafa za kana da biki ko kana da walima ka kai wata mata mai yin abin nan catering ta dafa maka ya amaluna bil ujra wanda an san aladance waɗannan mutanen aikin kuɗi suke to wanka kai ba dole sai an yi ciniki ba sannan zaka biya ka kai kawai kaji kace hajiya gashi amun kaza ko kawai ka ga mai aski ko mai yankan farce ko mai gyaran takalmi ko dan ataba wadannan duk ba an san kudi yake biya ba ko ka shiga restaurant din ko ka ce a bana abinci kana gama ka ce to sai an jiman ku an har iya kace a ni fa ba ai magana kudi da ni ba ai baka isa ba wanda zai da wannan rashin mutunci ko sai kai baka da hankali ne abin da za a fara sai kenan kai ma ka ce ina ne an ga maka na ana bada sadaka ne ko me in ka barce kai gama ka ce to malam sai an jima sai ce ina kudi na duk da ba ku ciniki da shi a farko ba me yasa saboda al'adan mu ta gudana a haka da ka dana dan ata baka ci mishi kai ni PZ in ka sauka kudi an san kudi zaka biya bai da zaka zo ka ci mishi to na gode ba zai yiwu ba to duk wannan shine al mashrutu urfan kal mashruti lafzan wannan kaida ina ga ai a fili take ko ko ka ɗauki ‘yan ƙwarin kuka ce mu je gura kuma aiki da Allah yara anguwa ce kuna zaman banza da Allah ku je kuma aiki ka gansu da fatanyunsu in suka je suka aiki suna fatan sun yi aikin wuni ne ba haka bane suna fatan sun yi aikin wuni da haka zaka ba su aikin wuni ko da ba a yi ciniki aka yi janga ta farko ba to duk shine dai ka'idojin yake cewa au da khalal hammama ko ka shiga gidan wanka au istakhdama man yagsiluhu mimman adatuhu yagsilu yagsilu bil ujra ko ya samu ko ya kira wanda zai mashi wanka suna yin haka a da a gidajen wankansu akwai masu aikin mutane wanka za ka zo kwanta kawai a cikin bab a yi ta dirza maka sabulu da ma'ajun da wane ne ana musu wanka irin wannan to idan ya maka kuɗi za ka biya wala mai sharin lahun ujiratan annahu yalzamuhu ujiratan nufin baka sa musu baka faɗa musu abin da ka biya ba to dole ka biya irin gwargwadon abin da ake yin wannan aikin dan mutum ya ɗauko ka da pz ya kawo ka nan albani a ɗan a taɓa ka sauka ba ku yi ciniki ba sai a tambaya nawa aka saba biya idan ka shiga cikin gida abincin nan ka ci filet guda ba a yi ciniki ba ka tambaya nawa ba ne sai da ka gama ci sai a tambaya dama nawa ake biyan kuɗin filet ɗin hakan an maka yankan farci hakan an maka duk abin da aka yi maka to haka ma a aure yake wa ala hadha falau furida anna al mar'ata min baitin la yatajawwaz la yatazawwaju ar-rajulu ala nisa'ihin darratan in muka dauka kaje kai wani aure a wani gida gidan da miji sauran sirkan da suka riga ka gida yin aure a gidan sun sani kuma haka suke gudana babu wanda taba auren ya a gidan yayi mata kishiya to kai ma an ka aura a gidan babu magana kai mata kishiya wala yumakkinunahu min dalika kai ba ma sabari kamar da misali da kanuri haka ma larabawa akwai larabawa da yawa masu wannan al'adar a yanzu din larabawa suna da wannan al'adar ta yaɗu sosai a cikin su wanda har ya kai gama har aka samu ta al'ada ko mu'akisa shine abin da suke cewa annikahu sirri mutum ne yana da matar shi alƙahira ko a riyadh ko a jidda ko a bagdad ba za ta taɓa barin shi ko da wasa ya aure ba amma in yi tirsasi yana so ya aure daga daga daga daga daga alƙahira a egypt sai ya tafi aswan ko suwais ko kafar sheikh ya tafi wani gari can nesa sai ya ce mata ya tafi conference ko ya tafi duba wani site din shi je shi can ya je ne ba ta shi ya aura ya kawo mata daki flat ko ya siya ya aje ta duk bayan watanni sai ya zagaya can ya je ya sabga shi sunan ya je anguwa ko ya yi tafiya sai ya mutu ake gane ba za a taba ganewa ba sai ya mutu ko kuma wani dalili wata ta mutu a cikin su saboda haka suna yin wannan annan kasan ma ana yi ba dai dan kan ba da labari ba an taɓa kiranmu za mu raba wani gado a wani gida na wani babban mutum da ya mutu sai aka tarar matan shi shida amma kuma a dangi an sa matan shi ɗaya ce wa ƴaƴan amma da yake ya aikin force ya yi yawace yawace a garuruwa daban-daban da ya mutu sai ga wata zo daga ƙasar inyamurai da ƴaƴa guda uku kuma da takarda haihuwarsu da sunan shi da komai ƴaƴan shi kuma wanda suka san shi sun ce ma sun yi kama kuma an tabbatar ya yi rayuwa a wannan yanki ya yi aiki a wurin wata ta zo daga bauchi ita ma da ɗanta ɗaya wata ta zo daga kaza ita ma ita kuma babu ɗa haka sai da aka kirga mata shida idan ƙashin zuwa to kun ga wannan ku tafi alƙali ni ba alƙali ba cewa ne ya tashi mu tafi yau wanda muka je da shi ni ba sai da ƙari a kes ɗin ba to duk me ya kawo irin wannan shine irin wannan ta tabar zai a tarihin an nuna cewa ita wannan uwar gidan ta hana shi sakat ne ta hana shi sakar da isa ko da wasa yadda zai aure ba sai da kan yi tafi kyono sai je auren shi in ya tashi barin wurin sai ya bata ya tafiye shi har ya tara guda shida biyar bayanta Allah ya gafarta mishi ma ya gafarta mana gaba daya to yace a wa'adatuhum mustamirra bidhalika kuma al'ada su ta ci gaba da haka kana kal mashrutu lafzan to idan mutum ya je irin wannan auren to ɗaya yake da wanda wato da aka zo auren aka yi mai sharaɗi da aka dole ya cika wannan sharaɗin lokaci ya ƙure za mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah sai mu ƙarasa wannan magana da malaiki wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi